الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن القيم عليه رحمة الله yana bayani akan as-sabru lillahi ana hakuri dan Allah abu ne mai wahala sai yake mana maganar akan hakuri kabar abinda zuciyarka take so abinda ranka yake saka maka ka rungumi abinda Allah yake so ka nufi muradin Allah shi kadai abu ne mai wahala tazara wato tazara ce tsakanin wannan da da wannan to kai kokarin yanka wannan tazarar har ka kai ga muradin Allah subhanahu wataala yana da wahala domin a hanyar ka za ka yi ta gamuwa da cikas iri-iri idan baka yi da gaske ba sai ka kasa kaiwa ga gaci watakila sai ka yi tafiya a da da kai baya sai ya ce bi khilafi safari min an-nafs ila al-akhirah sabanin as-safar tafiya daga zuciya daga ranka zuwa lahira as-safaru min an-nafs shine ka fita daga abinda yake sha'awar abinda ranka yake sha'awa abinda zuciyarka take so ash-shahawati wal maladdhat ad-dunyawiyyah ka guje wa abinda ka kyale ka watsar da abinda zuciyarka take so ka yi ayyuka na zahiri na neman lahira sallah azumi zakka wanda ana yin su ne don samun ladan lahira ce wannan yana da sauki saboda mai saboda zuciya wani lokaci takan yi ayyuka irin wannan na zahiri ko don riya ba wai don Allah ba ta yi ina iya samu a yi shi don Allah ana yin samu a yi shi don riya saboda haka ko da zuciyar ba ta nufi Allah ba sai riya ta shiga cikinta mutum ya yi don riya a gani ko sum'a ya jiyar a ji a ce ya yi kaza ko ya yi don neman suna ko don neman yaban mutane ko don neman wani abu daga wajen mutane ba daga Allah ba to wanda yana da sauki saboda ita zuciyar amaratun ce biso wannan nafs da ake magana ita ce al'amaratu biso so sake yi daman daga kakarka cewa hanya saboda ka za ka yi sallar za ka yi sadakar za ka yi kyautar za ka yi alherin amma kuma ba don Allah ba saboda ka mutum zai iya kashe maɗuɗuwar dukiya don ya samu suna don a yabe shi don a buga shi a jarida idan dan siyasa ne don a zaɓe shi idan lokacin kakan zaɓe ya su tazo sau da haka abin da mai sauƙi sai ce ce sahal al'amalul akhira a'malul akhira wanda su ne sallah azumi zakka hajji da sauransu abin da mai sauƙi zaune da kowanda duk shekara sai ya je hajji ko da duk wata ɗaya biyu uku sai ya tafi umara amma ba dole ya zama dan Allah ne yake wannan abin ba dan ya nuna wa na kusa da shi cewa yana iya yin abin da ba kowa yake iya yin sa ba yana yi ne al mubahatan ko fakhran ko riya'an ko hubban lil madh wa thana duk yana iya yi dan waɗannan abubuwa saboda ka abu ne sahal kama qala abu al qasim junayd al junayd ibn muhammad ɗaya daga cikin magabata waɗanda suke da zu suke wato masu zuhudu masu gudun duniya da yawan ibada maganarsa tana cikin risalatul qushairiyya ta abul qasim al-qushairi yake cewa al-masiru min ad-dunya ila al-akhirati sahlun hayyinun 'ala al-mu'min abin mai sauki mu'mini ya kama hanya tiryan tiryan a nan duniya domin yayi aikin da zai samu lahira abin mai sauki haka abu ne mai sauki idan kira sallah ya tashi a yi sallah da shi aka zo azumi a yi azumi da shi yana da kuɗi ya je hajji yana da zakka a kansa ya bayar abu ne mai sauki saboda ita niyyar abu ne a ɓoye ba lalle ne a gane a ganta ba amma ayyukan da ake na zahiri abu ne da ake gani ya ce wannan abu ne mai sauki wa hujranul khalqi fi jambil haqqi shadid amma mutumin da zai iya ƙauracewa mutane saboda ya goyi bayan gaskiya abu ne mai wahala a ce wata gaskiya ta zo shi kuma wannan mutum a zahirinsa mutum ne mai yi don mutanen a ce ya bar mutanensa ya goyi bayan gaskiya wannan ba kowa ke iya yin ta ba to a nan ne hakikanin abin da ke cikin zuciya shi zai bayyana gaskiya yake yi wa ko ƙarya yake yi wa Allah yake yi wa ko kuma jama'a yake yi wa a ce wata gaskiya ta zo wadda idan ya goyi bayanta to zai rabu da mutanensa to a nan ne za ka gane abin da yake cikin ransa to wanda yana da wahala sannan wal masiru minan nafsi ila Allah sa'bun shadid was sabru ma'a Allah ashad wal masiru minan nafsi ila Allah wanda ita ce maganar da muka yi a baya shi ne tafiyar ka zuwa ga Allah ka bar abin da zuciyarka take so ka ba ta baya ka je ka nufi Allah shi kadai to kaga wannan shine ikhlasi shine ikhlasi shi kuma ikhlasi wani abu ne a zuciya dan adam baya ganin abin da yake cikin zuciyarka na ikhlasi sai dai ga tamarat dinsa alamomin ikhlasin a tare da kai amma ba zai san hakikanin abin da yake ranka ba to wanda zai tsantsanta abin da yake cikin ransa to Allah yake yi wa saboda mutane ba su san zuciyarsa ba bare su yi masa hukunci mai kyau ko mara kyau zahirinsa suke kallo to shi zahirin mai sauki ne amma abinda za ka gyara na zuciyarka tazkiyatun nafs ka yi abu don Allah ka cire riya ka cire jiji da kai ka cire fariya ka yi don Allah to wannan shine mai wahalar to shine wannan almasiru minan nafs ila Allah saban na farko as-safaru minan nafs ila al-akhirah ila al-akhirah ay amalul akhirah amalul akhirah sune ayyukan da muke gani na zahiri wannan kowa zai iya taka munafikai suna zuwa sallah amma ba dan suna so ba wala yatuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun suna sallah in an ce a kawo dukiya a taimaki addini ko su kawo zakkarsa suna dauka su bayar amma a zuciyarsu ba sa so kaga al'amal abina a'malul akhirah din na zahiri suna samuwa amma na zuciyar ko baya samuwa to na zuciyar shi yafi wahala yayi dan Allah kada yayi dan wata manufa ta duniya yayi tunanin yardar Allah kadai to wannan shine mai wahala shine mai wahala ce wasabru ma Allah ashad hakuri tare da Allah yafi tsanani zai zo yayi bayanin sa me ake nufi a gaba wa amma qawluhu was-sabru billahi baqa hakuri tare da taimakon Allah wanzuwa ce wato abu ne mai ɗorewa ba mai yankewa ba a baya mun ce lokacin da aka muka yi bayanin wasu birwa ma sabruka illa billah ana nufin cewa haƙurin ba zai yi wasai da taimakon Allah saboda babu wani abu na ɗan adam da yake yiwuwa ba tare da taimakon Allah ba in ka ganka a cikin mutanen kirki cikin mutanen kwarai ka yi imani da Allah da manzansa ka yi imani da ranar lahira ka zanto mai san aikin da'a to ka sani taimako ne daga Allah ba iyawarka ba ba dabararka ba ba don kafi kowa a wurin Allah sa ka zama haka ba Allah ne ga dama taimaka maka in Allah bai ga dama ba sai kyale ka da kanka ko ba inda zaka iya da waɗannan abubuwa da suke kewaye da kai shedan zuciyarka shedanin mutane ba ka iya da su ba da ita kanta kyalekyalen duniyar in aka baka da waɗannan wanda suke maka farmaki a koyaushe ba za ka iya faɗa da su ba sai Allah ya kawo maka ɗauki ya kawo maka taimako su ce wasbir wa ma sabruka illa billah Allahumma laula anta mahtadaina alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu iya shirya ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba to idan ka kama Allah subhanahu wataala kai yadda shine mai iyawa shi zai iya yi maka duk kuma abinda ya yi maka ba mai hanawa duk abinda kuma ya hana ba mai baka to ka samu abu mai dorewa shine baka din ka samu wani abu mai dorewa mai ci gaba mai wanzuwa فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء idan Allah so idan bawa ya rike Allah ya zama yana tafiya tare da neman taimakon Allah komai zai zo masa da sauki idza niltu minka alwidda falkullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab na samu soyayya ka komai ne zai zama min mai sauki in dai samu ka so ni in dai na samu wannan soyayyar tsakanina da kai to komai a guri na mai sauki ne duk abin da yake kan ƙasa bayan ƙasa to shi ma ƙasar ne yace wa yatahammalu al-athqala wa lam yajid laha thiqlan zai kuma iya daukan abubuwa masu nauyi ko ba zai ji nauyin su ba saboda ka babu wani umarni daga cikin umarnin ubangiji da zai zo masa ya ji nauyin karbar wannan umarni ya zartar da shi babu shi babu wani abu da Allah zai hana shi ya ji nauyin haduwa daga wannan abu babu shi babu wata kaddara da za ta faru gare shi ya ji nauyin haƙuri da sallamawa da dangana da rungumar kaddara babu shi komai zai zo masa da sauƙi amma idan ya riƙe Allah فإنه إذا كان بالكلام الله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق saboda idan bawa ya kasance tare da Allah mana tare da neman taimakon Allah ba neman taimakon wasu mutane ba ba wai dogaro da kansa ba da iyawarsa da ƙarfinsa da ji da ƙoƙarinsa a'a ya kasance tare da Allah da taimakonsa to sai ya zanto zuciyarsa da ruhinsa suna da wata samuwa ta daban ba samuwa ba kowace irin samuwa ba suna da wani sha'ani na daban wato zuciyarsa za ta zama ta daban ruhinsa zai zama na daban saboda ya samu taimako daga wanda shi ne komai yake a hannunsa biye da himala kotu kulli shai saboda ka in ya tsare ka ya baka kariya to kuma babu wanda ya saifar maka ko ya iya cutar da kai iya watsi da kai kuma babu bai iya maka saboda haka idan ya rike Allah yana tsaya neman taimakon Allah shi kadai to zai zama zuciyarsa da ruhinsa da komai nashi ya zama na daban ba irin idan da a ce zai rike wasu mutane wasu daga cikin halittun Allah ko kuma ya ce a'a zai dogara da kansa ne da iyawarsa da ƙarfinsa dogaro da kanka da iyawarka ko dogaro da jama'arka wannan idan Allah ya so ya gama da kai ba waɗanda za su iya taimaka maka ƙaru da lokacin da ake gaya masa Allah ya maka dukiya shi ya baka dukiyar da kake alfahari da ita shi ne ya baka wa atainahu min al-kunuzi Allah ne ya baka wannan taskoki na dukiya aka yi masa nasiha gashi gashi gashi yadda ya kamata ka tafiyar da dukiyarka وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض أكي مسائل وأن نسيه أما لك أرشي يساق فيشوري يبجري يتشي إنما أوتيته على علم عندي ilimina ne da basira ta da sanin yadda za a juya dukiya na samu wannan za ku zo kuna tamin wa'azi kun san san da nake wahala kun san sanda nake tashi in je guri kaza in yi safara guri kaza na yi tafiya a ƙasa na kwana a jeji na yi kaza na yi kaza ya ta faɗa irin abubuwan da ya na ƙoƙari daga cewa wannan ƙoƙarin nasa shi ya samun masa da wannan iyawarsa ce ta bashi saboda haka ya rika tara wawaye su kuma suna masa suna masa wato suna masa ziga irin zigar da ake wa ɗan birni ta ziga shi shi wayayye ƙarshe yana tura shi ramin halaka ne mai sani ba wa kharaja ala qaumihi fi zinati fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim irin wannan zagar ake masa ina ma mu ma Allah ya mana ta goma shi irin na qaruna kai qaruna ya ya samu duniya ya samu rabo ya yi kaza ya yi kaza ana ƙara ziga shi shi kuma yana ƙara jiji da kai yana kumbura yana ƙara tafasa amma da Allah ya tashi taimaka masa ya tashi halaka shi ya tashi ya dammara shi ya baje shi da shi da dukiyar tashi bai iya taimakawa kansa ba mutanen da suke kewaye da shi suna ziga shi suna ɗora shi akan keken bera ba su iya kawo masa kowane irin ɗauki ba وما كان له فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ya tashi ubangiji subhanahu wata'ala ya rubutar da gidansa da dukiyarsa ƙasa ta haɗe da shi da dukiyar duka ƙasa ta haɗe su sauraka Allah ce ba ya da wata tawaga da za su iya taimaka mishi ba Allah ba shi ma kuma zai iya taimaka kansa ba idan mutum ya riƙe Allah to ya riƙe kat kenan ya kwana ƙarirar layi cikin farin ciki ya yi bacci su hada mai shari wanda ya saki Allah ko ba mai iya kawo masa ɗauki ba Allah shi ce wa fi hazihil hal la ya ji du'ana a sabri wala mararata yayin da yake tare da Allah da rewan da taimakonsa to ba ya jin wahalar haƙuri kuma ba ya jin ɗacin haƙuri daɗinsa yake ji وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين duk wahalhalun da suke cikin taklifi ikaza barkaza ikaza barkaza shi sai su juye su rikide su kowa masa ni'ima su kowa masa farin ciki idan aka kira sallah sai ya ji daɗi zai je ya tsaya gaban ubangijin sai ya godiya idan azumi ya zo ji daɗi ya farin ciki da watan albarka ya zo ya yi azumi tare da masu yin azumi ya ɗaga ɗauki dukiyarsa ya gama bukaci ya ɗauke ya ba shi yana mai farin ciki da wannan zuciyarsa tana fari saboda haka dukkan wani umarni da ubangiji subhanahu wataala ya ba shi ko wani hani da ya ce kada ya kusanta zai yi shi cikin sauki saboda Allah ya rike qala ba'd az-zuhad wanda daga cikin malamai masu ibada masu gudun duniya yake cewa alashtu qiyamal layli 20 sana ثم تنعمت به عشرين سنة ناوى هلا وجهي إن جولي قيام الليل ناوى هلا سوسي أكن إن جولي سيوى الدري شكرا عشرين wato duk sanda ya zo zai tsaya ya yi cike sallah da dare wasu abuwa su ta zuwa masa da za su ƙoƙarin kawar da shi kai ya dage ya cije ya turje sai ya yi amma ba don yana jin daɗi ba a lokacin da zai yi sai wata kasala ta rufe shi ce ka sha wahala da ranar zauna ka huta kwanta ka yi bacci ka tashi daga baya alaika naumin tawil ibaccinka ibaccinka akwai sauran dare ko ka tashi ka fara yi kawai baccin kuma ya yi maka wani irin kai maka wani karbaki ka kama ka ko shi ɗai ta kama ka wasu wasu iri-iri to ya ce ya yi shekara ashirin yana fama amma kuma yana ta kokowa da waɗannan abubuwa sai ga shi kuma ya shekara ashirin yana jin daɗin ƙiyamun lailin to gaba ɗaya wannan abin ya da ya yi ta haƙuri ya yi ta haƙuri ya yi ta haƙuri haƙurin ya rikidar masa da wannan wahalar ta zama masa ni'ima sai da shekara ashirin bai yana jin daɗin ƙiyamun lailin ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة duk wanda farin cikin sa yana tattare da sallah to ba zai sha wahala ba zai ji wahala tattare da ita ba inda yana jin farin ciki yayin da yake tsaye gaba ubangijin sa yana ganawa da shi to sallah ba ta yi masa wahala ba zai ji dadin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waju ila qurratu aini fi salah an sa min farin ciki na a cikin sallah idan ya shiga kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salah nabi ya kasance in abu ya taso masa sai gaggawa zuwa ga sallah ustainu bis sabri was salah ce ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri ta hanyar sallah to wannan shine ma'ana as-sabru billahi baqa inda zaka yi hakuri tare da neman taimakon Allah to abinka zai dore zai wanzu wa amma qawluhu as-sabru fillahi bala hakuri saboda Allah akwai jarraba a ciki fal bala'u fawqa al'ana in aka ce a baya wahala to bala'i jarraba sama take da wahala domin jarraba takan zo da abin da rai baya so takan zo jarraba takan zo da abin da rai yake so kuma takan zo da abin da rai baya so kalmar bala a larabci ba tana nufin abin da yake mara daɗi ba a jarrabawa jarraba ana yi maka jarraba da abin da ranka baya so aka yi maka jarrabawa da abin da ranka yake so a yi maka jarrabawa da talauci a yi maka jarraba da wadata a yi maka jarrabawa da rashin lafiya a yi maka kuma jarraba da baka lafiya duk jarrabawa ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un ce muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alheri saboda ita rayuwar gacokam ɗinta duk jarrabawa ce duk a ɗakin jarrabawa muke yanzu duk wani motsinka cikin jarrabawa kake a gaba za ka ga makin abin da ka samu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Allah ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarraba ku inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum sauraka duka abinda kake gani na kalikalan duniya da abinda ta tattara da jin daɗinta da wahalhalinta duka abinda question papers ne na jarabawa da haka gwargwadon yadda ka ansa waɗannan tambayoyi da kake cikin ansa su yanzu gwargwadon yadda za ka ga result ɗinka zai fita daga ƙarshe saboda haka shi albala fauƙal ana sama yake da wahala wasabru fihi fawqa sabri lahu asabru fillah aw fillah yana sama da asabru lillah domin asabru fillah yakan zo da wani abu wanda ba zabinka ba na cutarwa na wahala na shiga wasu da wata damuwa ba kai ka zaba wa kanka ba amma hanyar da Allah subhanahu wataala ya dora ka akai dan ya jarraba ka tana dauke da wannan to wannan yana saboda as-sabru lillah as-sabru lillah shine kai hakuri da ikhlasi dan Allah amma a hakurin yazo kuma tattare da wani abu da kai wato baka so wani abu na jarraba kaga wani ƙari ne akan ikhlasi kuma to shi yasa yake nuna cewa shi as-sabru الصبر في الله أخص من الصبر لله بينهما عموم وخصوص عموم وخصوص مطلق saboda dukkan wani wanda zai yi haƙuri fillahi fa huwa sabirun lillah kullu sabirin fillah huwa sabirun lillah walaysa kullu sabirin lillah huwa sabirun fillah ba duka wanda duk wani wanda zai yi haƙuri fillahi wato ya haƙuri saboda Allah duk da abin da zai same shi mara daɗi to mai haƙuri ne don Allah amma ba duka wanda zai yi haƙuri don Allah ba ne ya cancanci ya zama sabirun fillah tunda a cikin haƙurinsa ba dole ya zanto akwai wani abin da zai cutar da shi ba kana iya haƙuri akan abubuwan da suke kake cikinsa na biyar Allah ka bi umarninsa ka bar hannunsa ba tare da Allah ya jarrabe ka da wata jarraba ba kaga wannan kayi haƙuri don Allah amma ba ta ƙunshi abin da ya sa kake tafiya a kansa bai ƙunshi wata jarraba mara daɗi ba wani kuma zai yi haƙuri don Allah kuma a cikin abin da yake haƙuri a kansa ya ƙunshi wani abu mara daɗi kuma ya jure kaga ya samu ƙari akan wancan na farko kace fa inna sabra fihi bi manzilati al-jihad fihi al-jihad fillah shine kai yaki gwagwarmaya ka ƙetare duk wani tudu ka runguma duk wani hadari ka fuskanci duk wani kalubale ka jure ka daure ka yi ta tafiya a haka saboda Allah wanda shine as-sabru fillah al-jihad lillah ka fita yaki dan Allah kana iya fita yaki dan Allah a je a dawo ko ƙwarzani bai same ka ba kuma tana yi wa zanto sau ɗaya ne zai kai ma jihadin a rayuwarka wannan za a ce ka yi jihadi lillah amma ba za a kira ka mujahid fillah ba to shi ne ya ce bi manzilatil jihadi fihi wa huwa ashaqqu min al jihadi lahu ya fi wahala akan al jihadi lillah al jihadi lillah kai ko da sau ɗaya mutum yayi akwai waɗanda suka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su riski ba cikin jihadinsa sai na ƙarshe misali sannan suka riski wani jihadi ɗaya tare da manzo Allah wani kuma tunda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da shi duk wani jihadi da aka fita tare da shi aka fita kuma a cikin jihadin ya sha wahala kaga wannan mujahidun da fillah wancan kuma da yake jihadi ɗaya aka yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi mujahidun ne kuma lillah yace fa kullu mujahidin fillahi wa sabirin fillahi mujahidun lahu wa sabirun lahu min ghairi aks duk wanda zai zama mujahidun fillahi to fa huwa mujahidun lillah wanda duk yayi jihadi tare da wahalhalu to wannan yana daidai da har ila yau mujahidun lillah wanda yayi jihadi dan Allah haka da duk wanda ya haƙuri tare da wahalhalu shine as-sabiru fillah to sabirun ne fillahi walillah yace to amma lal aks amma ba dole bane wanda ya zama mujahidun lillah ya zama mujahidun fillah fa inna ar-rajula qad yujahidu wa yasbiru lillahi marratan fa yaqaw alayhi ismu man fa'ala dhalika lillah domin mutum zai iya yin jihadi yayin haƙuri dan Allah sau daya kuma ya cancanci wannan sunan wanda ya wannan aikin a ce ya yi jihadi lillah wala ya kawo alaihi ismu man fa'ala zalika fillah amma ba zai samu sunan wanda ya yi fillahi ba shi ne wanda ya yi ba ɗaya ba ba bi ba kuma ya ci cin karo da da musibu iri-iri illa alamanin gamasa fil jihadi wasabiri wadda khalafil janna wanda ya nutsu ya kutsa cikin sha'anin jihadi ya yi haƙuri kuma har ya mutu a kai ya shiga aljanna daga wannan shi ne aljihadu fillah to wannan shi ne bala'in wato abinda yake tattare na jarraba wa amma ƙauluhu amma faɗarsa da ya ce wa sabru ma'allahi wa fa sabru ma'allah shi ne kai haƙuri tare da dukkan wasu wani hukunci na Allah zama duk inda umarnin Allah yake nan kake duk abinda Allah ya hana gurin abinda Allah ya hana baka gurin sanadin wani abu da ya same ka mara dadi da bacin rai kuma ka rungumi kaddara kai hakuri shine as-sabru ma Allah zuciyarka ta zanto ta tsaya kyam ta kafu a cikin komai kana tare da Allah ce fa inna fali anna as-sabra ma'ahu huwa ath-thabatu ma'ahu ala ahkamihi ka tsaya kyam tare da Allah cikin hukunce-hukuncensa wala ya ziga alqalbu an al-inaba kada zuciyarka ta karkace gabarin mika al'amari ga Allah idan to koyaushe zuciyarka abu yazo kana mai da shi zuwa ga Allah walal jawarihu an ta'a kada gabobinka su karkace daga da'ar Allah subhanahu wataala su fita su bar da'ar ubangiji subhanahu wataala fa tu'til ma'iyata haqqaha min at-tawfiyah to sai ka bawa ma'iya wato kasancewarka tare da Allah sai ka ba su cikakken haƙƙinsa ka ba shi cikakken haƙƙinsa kamar yadda Allah ya ce annabi Ibrahim alaihissalam wa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika jarrabar da Allah ya masa wa izib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atammahunna Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi kalmomi na umarni yi kaza yi kaza yi kaza annabi ibrahim kuma ya cika su to tsayawa kai ta bibiyar dukkan wani umarni da Allah ya maka da ya hau kanka kaga ka sauke ka cika umarnin da Allah ya baka hanin da ya maka ka huce ma abin da ya hana ka kai hakuri akan abin da zai same ka to wannan shine as-sabru ma Allah as-sabru ma Allah saboda kana tare da Allah a cikin dukkan abubuwanka أي وفى ما أمر به بصبره مع الله على أوامره وإبراهيم الذي وفى shine ya cika abin da aka umarce shi da shi ta hanyar haƙuri tare da Allah bisa umarninsa bisa abubuwan da ya umarni wa amma qawluhu was-sabru 'anillahi jafa as-sabru 'anillah kai haƙuri gabarin kai haƙuri kabar Allah wanda jafa'i jafa'i kai haƙuri kabar Allah yace fala jafa a'zamu mimman sabara an ma'budihi wa ilahihi wa maulah alladhi la maula lahu siwa babu jafa'in da yake da girma kamar jafa'in wanda zai yi hakuri ya kyale abin bautarsa ya hakuri ya kyale ubangijinsa ya kyale majibincin al'amarinsa wanda ba yi da wani majibinci ba shi ba ba hakurin da ya kai wani hakuri muni da dacewa da lalacewa da tabewa ce ka ce ka haƙura da Allah ce kai ka haƙura da Allah ta ina wannan tsabar jafa'i ne da rashin sanin ya kamata wala hayata lahu wala salaha wala na'ima illa bi mahabbatihi wal qurb minhu wa ithari mardatihi ala kulli shay rayuwa ba za ta yi ba ga mutum gyaruwa ba zai sami gyaruwa ba ba zai samu ni'ima ba sai tare da san Allah da kusantar Allah da fifita yardarsa akan komai a nan ne mutum zai samu rayuwarsa ta yi kyau ta gyaru kuma ya samu ni'ima ta dindindin samu ni'ima mai kyau a nan duniya kuma samu ni'ima ta dindindin a lahira dan adam ba zai yiwu ba rayuwarsa ta gyaru ba tare da haƙuri wajen bin Allah ba fa'ayyu jafa'in azan bin sabri an to wani jafa'i ya kai ka ce ka haƙura da Allah ka haƙura da shi ka kama gabanka saboda ka bar wanka da shi babu jafa'in da ya kai wannan kuma ko mutum ya ce zai haƙuri akan wannan ƙarya yake ko zai shekara yana faɗa ƙarya yake saboda gaba ɗaya ka cokam shi ɗin da sistem ɗin da yake jikinsa da Allah ne yake juya shi ba wani abu a jikinsa wanda ba a hannun Allah ke ba kuma ƙarƙashin ni'imomin Allah da halittun Allah ke rayuwa yana taka ƙasar Allah yana tafiya ƙarƙashin samaniyar Ubangiji yana ga hasken rana yana shakar iskar Ubangiji yana shan ruwan da Allah yake saukarwa daga sama yana cin ganyayyaki da tsirrai da abubuwan da Allah yake fitarwa daga ƙasa yana morar albarkatun ƙasa da Allah yake fitowa وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها da albarkatun da suke cikin ƙasa yana tinkaho da su yana ci da halal ko da haram ta hanya mai kyau ko ta hanyar sata tun da Allah ne in ka ce ka haƙura da Allah ka ƙyale shi ka ƙyale komai na shi to sai ka fita ka bar wannan ƙasar ka hau wata ƙasar daban ta wani can da ka yarda da shi ba Allah ba ka fita daga ƙarƙashin samariya da take maka inuwa ka nemi wata samaniyar daban da za ka fake a ƙarƙashinta ka sha ruwan da ba wanda Allah yake saukarwa ba ka nema wa kanka ka daina shaƙa duk wata iska da take kaɗawa ba kai ba ita to wani mahaukacin ne zai ce zai iya saboda ka ba ta yadda za a ka iya haƙuri ka ce ka haƙura da Allah wani can ɗan wanka mutum mahaluki irinka wani ya fada zaka ce ni na haƙura da kai ba zan ƙara zuwa gidanka ba ba zan ƙara cin abincinka ba ba zan ƙara neman taimakonka ba ba zan ƙara ma haɗa ido da kai ba don za ka iya wannan amma Allah ba za ka yi masa haka ba wa haza ma'ana ƙauli man ƙala nan ka tsaya ko
wa haza ma'ana ƙauli man ƙala الصبر على قولين صبر الآبدين وصبر المحبين فصبر الآبدين أحسنه أن يكون محفوظا وصبر المحبين أحسنه أن يكون مكتوبا كما كان قيل تبين يوم القيد أن إلزامه على الصبر من إحدى الذنوب الكواكب وقال الآخر ولما دعوت الصبر بعده والرقى أجاب البكى قوما قالوا ويدل على ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال فصبر جميل ورسول الله إذا وعد وفى ثم حمله الوعد ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه ألقاه يا أسفا على يوسف فلم يكن عدم صبره أنه منافيا لقوله فصبر جميل فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تناديه الشكوى إلى الله فإنه قد قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله سبحانه أمر رسوله بالصبر الجميل وقد امتثل ما أمر به وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث وأما قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في الكون لا يدرى من هو فهذا من الصبر الجميل لا أن من قتله فقد الصبر الجميل فإن ظهور المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البتة وبالله التوفيق وزاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر وقال هو أن يستدرك في الصبر حتى يحدث الصبر عن الصبر كما قيل صابر الصبر فاستغاث به الصبر وصاح المحب بالصبر صبرا وليس هذا خارجا عن أحسن الصبر وإنما هو المرابطة على الصبر والثبات عليه والله أعلم نعم mala ya ce wa haza ma'ana kauli man kala wannan ita ce ma'anar fadar mai magana da ya ce asabru ala zarbai a kuri iri biyu ne sabru al'abidina wa sabru muhibbina haƙurin masu ibada da haƙurin masoya haƙurin masu ibada za su yi ta ibada suna ta haƙuri ko menene ya fuskance su ba za su fasa yin ibadarsu ba za su yi ta haƙuri za su yi ta haƙuri za su yi ta haƙuri su yi ta fuskantar abinda suke yi wa bauta ba tare da dakatawa ba to wannan haƙuri ne wanda yake wanda zai dore kuma wanda zai samu tsarewa akwai sabrul muhibbin mutum da yake so ba a san shi yake so ba a san shi ƙarshe ya haƙuri duk da yana so ba a san shi zai yi ta haƙuri a kan soyayyarsa wanda yake so ya bijire masa shi ma kuma zai ɗau haƙuri a kan cewa ya haƙura amma dai a zuciyarsa ya samu ƙarya yake bai haƙura ɗin ba to ya ce wannan ba zai yiwu ba ko da ya ce ya haƙura a bakin da ya faɗi haƙurin amma a aikace ba zai yiwu ba domin zai ci gaba da ambatan abin da yake so kuma zai ci gaba da shauƙi na ya ga ya samu abin da yake so shi da ya ce sabrul abidina wa sabru fa sabrul abidina ahsanuhu an yakuna mahfuzan mafi kyansa ya zanto haƙuri ne da za a tsare shi wato mutum zai tsare wannan haƙurin ita tafiya akan haka saboda abin da yake bauta ba zai iya ƙyale bautarsa ba ba zai iya ƙyale bautarsa ba ko da zai gamu da cikas a cikin bautarsa ya yi ta gamuwa da wata jarraba da wani bala'i iri-iri da wasu musibu suna samunsa a sanadiyar bauta masa to amma ba zai bari ba masabrul muhibbi na ahsanuhu an yakuna marfudan mafi kansa shine ya kiwa ya kiwa ko da ya fada ba zai yiwu ba sai dai ya fada da fatar baki kawai tabayyana yawmal bayni anna i'tizamahu ala as-sabr min ihda adh-dhunun al-kawadhib ranar rabuwa to an gwabza an gwabza an gwabza nan ya zo ya ce shi zai haƙuri dai wannan tafiya ta soyayya shi ya haƙura tura da aka zo za a yi ban kwana a rabu a lokacin ya gane cewa wannan haƙurin da yake ce zai ƙarya yake suna ƙara haɗuwa komai sai da samu abin da yake ji a sai da ɗanye shatab sannan sai gane kawai zaton banza yake yi da ƙaryen banza cewa zan je in same ta za a yi ta yau ta kare yi wannan tafiya ba zan lamince mata ba kullum a ce kaza kaza kaza ni zan je sai ya je kuma sai komawa na riki ciki sai gada ashe duwancin cika bakin ƙarya yake ta bayyana yau malbaini ranar rabuwa sai bayyana an na'ati zamahu ala sabri cewa zai iya haƙuri shi wannan tunanin zai iya haƙuri ɗin da yake min ihdal zununil kawajibi ɗaya daga cikin zaton banza ne kuma ƙarya wannan baiti ana jingina shi zuwa ga ishaq ibn ibrahim al-mus'abi kamar yadda yake cikin kitabul azani da kuma al'amali na zajjaji wani daga ciki yake cewa walamma da autu sabra ba'daka wal buka walamma da autu sabra ba'daka wal buka ajaba al buka taw'an wa lam yujib as-sabru bayan mun rabu bayan rabuwata da kai sai na kirawo kuka na kirawo haƙuri to ya da kuka ya zo na rabu da masoyi sannan kuma haƙurin juriya ya same shi har ila yau na rayabu da masoyinsa a jaban buka tsawon nan da nan kukan ya zo ya ansa kiransa a ido ya fashe da kuka a waye da waye wala mai yaji musabaro amma shi haƙurin ya ki ansa kiran sauraka ya kasa haƙurin قالوا ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله, صلوات الله وسلامه عليه قال فصبر جميل abinda zai kara wannan wato wasu daga cikin malamai suka ce abinda zai kara nuna wannan shine kissar annabi yaqub alayhi salam da ya gamu da jarrabar rabuwa da ɗansa wanda yake matukar son sa shine annabi yusuf yayi wa Allah hakuri yayi wa Allah alkawari zai yi kyakkyawan hakuri fa sabrun jamil yake fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun dan ya hakuri hakuri mai kyau haƙuri mai kyau shi ya fi dacewa da ni to wani alkawari ne ya yi wa Allah zai yi haƙuri haƙuri mai kyau zai jure zai manta annabin Allah kuma in yi haƙuri ana sa ran zai cika in yi alkawari zai cika alkawarinsa wa rasulullahi idza wa'ada waffa manzo na Allah idan ya alkawari zai cika thumma hamalahu alwajdu ala yusufa duk da ya yi wancan alkawari sai abin da yake ji na damuwar rabuwa da yusufa sai tuƙo shi wa shauƙu ilaihi da shauƙi ya ga yusufu sai ya ƙara tuƙo shi sai ya ce ya asafa ala yusuf ya baƙin ciki na na rabuwa da yusuf baƙin ciki na na rabuwa da yusuf kai da kace za ka yi haƙuri mai kyau falam yakun adamu sabrihi anhu munafiyan liqawlihi fa sabrun jamil malami suka ce wannan rashin nuna haƙurin da yayi na har yana tuna Yusuf yana kiran bakin cikinsa akan rabuwa da shi bai ci karo da wancan alkawari da yawa Allah cewa zai yi haƙuri mai kyau ba fa inna sabr jamil huwa alladhi la shakwa ma'ahu as-sabr jamil shine haƙurin da babu kai korafin Allah zuwa ga wani ba ka zauna cikin mutane bayan ka ce kai haƙuri kuma kai ta maganar ba ka ce na haƙura amma kuma duk inda aka zauna sai ka ɗauko maganar kaga baka haƙura ba duk inda ka ga wani wanda yake da alaƙa da wanda ya ɓata maka sai ka ce ban gaya maka abin da wani yi ba to ina haƙurin kenan to da shine shakwa wannan ba sabrun jamil sabrun jamil kai haƙuri ka ma manta da zancen ko wani ya tada maka zance da Allah ba wannan maganar an wuce ta amma wannan ba yana nufin kaka kai kukanku ga Allah ba don wani abu ne ake yi maka ka ce ka yi haƙuri ba ya nuna cewa kuma kakka nemi Allah subhanahu wa ta'ala in wani haƙƙinka ne ya biya maka in wani tsarewa ce Allah ya kare ka wani tsakaninka da ubangiji daban tsakanin kuma ka ɗauki maganar kana kai wa mutane ka kai can ka kai can shi ne yake kore sabrin jamil saboda haka wala tunafihi shakwa ila Allah kai kukan bawa zuwa ga Allah akan abin da aka yi masa baya kore cewa bai yi haƙuri mai kyau ba fa innahu qad qala domin shi annabi yusuf cewa inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ina kai annabi yaqub alaihi salam ce ina kai kukan damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah wanda baya kore haƙuri wallahu subhanahu amara rasulahu bis sabr al jamil Allah ya umarci annabinsa da ya haƙuri fasbir sabran jamila ce kai haƙuri haƙuri mai kyau wa qadimta salama ma umira bihi kuma yayi abinda aka yi umarni da shi wa qala allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qilata hilati shi wa hadisin mai rauni ne kamar da ya gabata wa amma qawluhu ba'dihim amma fadar wasu da suka ce inna sabr al-jamil an yakuna sahibul musibati fil qawmi la yudra man huwa wasu suka ce as-sabrul jamil shine wanda musiba ta same shi in ka zo ka gan shi cikin mutane ma ba za ka gane wani abu ya same shi ba suka ce wannan shine sabrul jamil wani musiba ta samu tun amma ka zo ka same cikin abokansa ana raha da shi ana tafawa ana ta wasa da dariya ka iya rasa wane ne wai bala'in yake tare da shi ne suka ce wannan shine sabrul jamil fa hadha min as-sabrul jamil wannan ka iya sa shi cikin sabrul jamil amma ba wai rashin sa ya nuna ba babu sabrul jamil ba dan an yi wa mutum rasuwa wani a'azzu aqribaihi a'azzu nufusi ilai wani wanda yake ji da shi Allah ya masa rasuwa baya nuna cewa lam yasbir sabran jamila dan ka same shi da alamar damuwa a fuskar sa wannan baya nuna bai yi hakuri hakuri mai kyau ba fa inna fa inna zuhura athar al musibati fa inna zuhura athar al musibati ala al abd mimma la yumkinu daf'uhu albatta ba zai yiwu ba a ce wani musiba ta samu mutum alamar faruwar musiban a fuskar sa a ce ba za a tabayyana ba ba zai yiwu ba dole alamar damuwar za ta iya bayyana a fuskar sa وزاد بعضهم في السبر قسما آخر ونما يزود ونقارن هقولي ونكسونا ربان وسماه الصبر على السبر هقولي أكن هقولي وتشيما هقولن أي مس هقولي وتشيما هقولن سيكاي مس هقولي وقاله أن يستغرق في السبر حتى يعجز الصبر عن السبر ينتسي ينتسي ينتسي cikin hakuri har hakurin ya kasa hakuri cito wannan sabr ala sabri yace sabara sabra fastaghatha bi sabru sahal muhibbu bis sabri sabra yayi wato aran gama da hakurin yayi yayi ya burza ya burza tare da hakurin har sai da hakurin shi da kansa ya nemi a kawo masa dauki ayyubuwan sun masa yawa fasahal muhibbu bis sabri shi wannan mai son yayi hakurin shi kuma ya kwala kira ya ce wa hakuri dan Allah hakuri kai hakuri to yace walaysa hadha kharijan an aqsam as-sabri wannan ba zai fita daga cikin kashe-kashen hakuri da akai magana a baya ba wa inna ma huwa al-murabata ala as-sabr shine kai ribatu kai ta damara ka dage ya ayyuhal ladina amanu isbiru wasabiru ce isbiru wasabiru to wasabiru din shine wannan da yake magana wasabata alaihi ka ka dage ka cije ka tirje akan wannan abu shine abin da ake nufi saboda haka ba wani kisimi ne sabo ba da ya fita daga cikin waɗancan kashe-kashen da ya ambata a baya da wannan ne muka zo ƙarshen karatunmu na yau abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh